بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, yammacin talata ashirin da hudu ga watan Dulhijja hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da lissafin uku ga watan Agus shekarar miladiya ta dubu da ashirin da ɗaya. Wannan shine darasi na ashirin da uku cikin jerin darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali an-Nasa'i. sahibu sunan Allah ubangiji ya gafarta mishi Imam an-Nasa'i ya rasu shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda littafi nashi wanda asali wani sashi ne na as-sunan al-kubra tashi yana mana bayani ne akan tsare-tsaren musulunci game da rayuwa a gidan aure da hulɗa da iyalai Allah ya saka mishi da alkhairi zamu tashi inda malai yake cewa ذكر الاختلاف فيه على عبد الله بن علي بن السائب أشاكي نتمانين ترى أئر وانا نسكتوا to kafin mu shiga akwai wasu tambihi guda biyu nake so na idan mu sajjala su kuma mu ji su na ɗaya akwai wasu kurakurai guda biyu da suka faru gare ni a wasu darussa guda biyu a can baya an samu wani ɗan uwa cikin ɗalibai abokanmu Allah ya saka mishi alkhairi wanda yake ce ma albanin dabai wani khariji ne jami'ar azhar shi ne ya muni tambihi akan waɗannan kurakurai kuma na koma na duba su na galalle abin da ya faɗa gaskiya ne tambihi na farko shine a lamba hadisi na takwas ko na tara a wata nuska an kuma can baya shafi na ashirin da biyar a irin nuska ta ɗin nan inda malam ya ce akhbarana isma'il ibn mas'udin al-jadari kenan kala ta sana bishru ya ibn al-mufaddal قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة تونان دا aka zo Amr ibn Murra an Murra daga Amr dan Murra al-Muradi daga Murra ibn Sharahil wanda ake lakabi da At-Tayyib sai na ce daga Amr dan Murra daga baban shi to wannan kuskure ne daga gare ni daga baki na ne kuskuren ya faru Allah ya gafarta mana ni da ku gaba da wannan shine kuskure na farko abu na biyu shine a hadisi mai lamba ta a cikin kaset na biyar da muka yi hadisi mai lamba ta sha biyu ko lamba ta sha uku a wasu nuskokin shafi na ashirin da bakwai inda imam nasa yake cewa akbarna ishaq ibn ibrahim hadisin cewa kanan nasu ya taharrauna bi hadayahum yawm aisha wannan ishaq ibn ibrahim sai na ce ibn habib ne ibn shahid al-basri na yi wannan kwabar wannan dan wannan ibadun nuj'a ne yakon da bayyana ishaq ibn ibrahim ibn rawiya alhamdali saboda shi kanshi ishaq din ya rawaito wannan hadisi a musnadin sa lamba hadisi na 1952 kamar da shi malam albanin da bayyamin tambihi kuma na duba gaskiya na ga haka ne kuma sanan imamul miziyar ya lissafa abda ibn sulaiman daga cikin waɗanda wato Ishaq dan Rawiya ya riwaya daga gare su kamar da shi ma wannan Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Habib wanda ya rusu shekara 257 shi ma ya riwaya daga Abda ibnu Sulaiman to wannan ya rudar da ni sai na yi tunanin cewa Abda ibnu Sulaiman ya ba da wannan hadisi ne ga Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Habib maimakon Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanzali wannan shine tambihin na biyu wanda ya faru Allah ya saka wa malam albanin dabai da alkhairi da shi da sauran ƴan uwa waɗanda suke bibiyan waɗannan karatuka kuma suke mana tambihi da sanda wani tuntuban harshe ko kuskure ko karancin ilimi ko mantuwa ko rashin fahimta ya faru Allah ya saka musu alkhairi za mu tashi inda mala yake cewa ذكر الاختلاف فيه على عبد الله بن علي بن السائب قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أمر يعني ابن الحارث يعني ابن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن عبد الله بن علي بن السائب أحد بني المطلب آه بني المطلب حدثه أن حسين بن محسن الخطمي حدثه أن حرمي بن عمرو الخطمي حدثه أن خذيمة بن ثابت حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن yana ci gaba da kawo mana riwayoyi ne daban-daban da suka shafi wannan mas'ala ta haramcin zakewa mata ta dubara ya gama da magana akan sabanin da aka yi riwaya daga wajen harami sai kuma ya dauko wani da ke kasan harami din a cikin isnadin shine wato Aliyu ibn Abdullahi ibn Ali ibn Sa'ib wanda jinin su manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Ali ibn Sa'ib wanda yana da riwaya a cikin sunan ta Abu Dawud da Nasa'i kuma zamu ganshi a cikin wannan isnadi Al-Imam nasai ya karbo wannan riwaya daga Yunus ibn Abdul A'la Abu Musa As-Sadafi ɗaya daga cikin limaman hadisi al-Imam Muslim da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa shi kuma yace daga Ibn Wahab ma'ana Abdullahi dan Wahab al-Misri shi kuma yace daga Amr dan Yahya Amr ibn Yaqub ibn Yahya ibn Yaqub al-Ansari ya rasu shekara ta 148 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Sa'id dan Abu Hilal al-Laifi shi kuma rasuwarsa shekara ta 135 yana daga cikin rijalul jama'a yace anna sa'id ibn abi hilal haddasahu cewa inji shi amru sa'id dan abu hilal ya ce masa haddathahu anna abdullahi ibn ali ibn sa'ibi haddathahu ali abdullahi dan ali dan sa'ibi ya ba shi hadisi to kun ga yanzu wannan dalibi na farko kenan sa'id ibn abi hilal daga abdullahi dan ali dan sa'ib daya daga cikin jinnin abdul muttalib haddathahu ya ba shi hadisi anna husayn ibn mihsan al-khatami Hussein ibn Mahsan al-Khatami al-Ansari ya ba shi hadisi cewa haddasahu anna Haramiya bin Ali al-Khatami haddasahu anna Khuzaimah ibn Thabit haddasahu daga dai shi Khuzaimah dan Thabit wanda riwaya take tikewa ko da yaushe zuwa gare shi radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ji manzon Allah ya kulu annabi yana cewa inna Allah la yastahi min al-haq Allah baya jin kunya game da gaskiya ma'ana saboda wannan magana mai nauyi ce akwai jin kunya amma tunda gaskiya ce dole a faɗe ta la ta'atun nisa'a min adbarihinna kar ku dinga zakewa mata ta dubar su malamai suka ce wannan nuni zuwa ga halaccin yin muqaddima akan wata magana mai nauyi ka bayyana wajihin da za ka faɗe ta ko dalili ko makamancin haka wannan riwaya al-imamu ibnu abi shayba ya fitar da ita a cikin musannaf haka na ahmad ibnu hanbal a cikin musnad haka na tabarani a cikin mujamul kabir da al-imamu al-baihaqi a cikin as-sunan al-kabir da isnadi wanda yake tabbatacce haka nan Abu Awana shi ma a cikin musaddarak ɗinsa. Sai mala ya ce, Akhbarana Muhammad ibn Abdullahi ibn Yazid al-Muqri, hadisi kuma ila daga Muhammad ɗan Abdullahi ɗan Yazid al-Makki Abu Yahaya al-Muqri wanda shi ma Nasa'i ya fitar da hadisinsa da Ibn Majah ya rasu shekara ta 256. Shi kuma ya ce an abihi daga baban shi wato Yazid al-Makki kenan, Abdullahi ɗan Yazid al-Makki. قال حدثنا حيوى شي kuma yace daga haywatu dan shuraih kenan haywa ibnu shuraih al-habarin akwai haywa ibnu shuraih at-tajibi at-tujibi wanda ba shi bane anan ake magana shi daga cikin zalul jama'a wannan haywa ibnu shuraih al-habarami rasuwarsa shekara ta 224 al-imam al-bukhari da abu daud da tirmidhi sun fitar da hadisin sa da kuma shi na sai kamar da muke gani anan wala kara akhara kuma ya ambaci bayan haiwa ya ambatan mana wani malami daban in ji shi baban abdullahi muhammad dan abdullahi dan yazid kenan ya ce kala akhbarana hassan hassan ibn abdullahi al'umawi maulahu wato maula muhammad ibn salih ibn sa'id ibn abi hilal an ali an abdullahi ibn ali to yanzu kuma wannan kunga shine hassan maula muhammad ibn sahal ibn Sa'id ibn Abi Hilal can Sa'id ibn Abi Hilal din ne nan kuma bararran bawansa amin bararran bawan ɗansa shine ke riwaya daga malamin da ake magana akan shi tarjama take kuma zuwa gare shi ne wato Abdullahi dan Aliyu dan Sa'id yace shi ma dai daga Huzaima dan Thabit anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah yana cewa inna Allah la yastahi min al-haq la ta'tun nisa'a fi adbarihinna Allah baya jin wato kunyar gaskiya kar ku zuke wa mata ta dubarsu qala akhbarana muhammad ibn abdullah ibn abdul hakam an shu'aib an al-laythi yace daga muhammad dan abdullahi wanda aka fi da suna ibnu abdul hakam wannan malami ba shafi'i ɗaya daga cikin magada ilimin shafi'i wanda mun ambata a baya cewa imamu nasa'i ne kaɗai ruwaya hadisin a cikin asabu kutubu sita kuma ya rasu shekara ta 268 malami ne mutumin ƙasar misr masanin fiqh sosai daga shu'aib ibn al-layth shu'aib dan gidan al-layth ibn sa'd qala yace shi shu'aib yace daga al-layth baban shi kenan qala al-layth yace haddathana khalid wa huwa ibn yazid daga khalid dan abi yazid dan yazid wato abu abdurrahim al-misri wanda shi kuma ya rushe ka ta 139 daga cikin zal jama'a an abi hilal daga abu hilal to shi kuma wannan kaga shi ma isnadi daga abu hilal ta hanyar shi abdullahi ibn ali ibn sa'ib daga harami ibn abdullahi daga khuzaima dan sabit dai riwaya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce la inna allaha la yastahi min alhaq fala ta'tun nisaa fi adbarihin qala akhbarana ibrahim ibn abdul aziz ibn marwan ibn shuja al-shizzi kenan wanda shi ma malam yamun nasa'i ne kadai قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن أعين shi kuma daga Al-Hassan ibn Muhammad ibn A'yan al-Jurami al-Harrani amin wanda yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Sunan ta Imam nasai shi kuma yace haddathana Muhammad ibn Ali ibn Shafi wato abin nan kawun Imam Shafi'i ne wannan abin nan dangin Imam Shafi'i ne amin wato Muhammad ibn Ali ibn Shafi al-Imam Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da hadisin sa anna abdullahi shine mai riwaya anan daga abdullahi mu kiyaye yanzu dalibi na na hudu kenan sayyid ibn rabi hilal hassan maula muhammad sai kuma abin nan khalid ibn yazid yanzu kuma ga muhammad ibn ali ibn shafi daga dai abdullahi ibn ali ibn sa'ib daga amru dan abi uhayha wannan shi sahabi ne amru ibn abi uhayha ibn al-julah sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga wani sahabin ha ila shine Khuzaima din dai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace inna allaha inna allaha yanhaakum an ta'tun nisaa fi adbarihinna Allah yana hana ku ku wa mata ta ainihin wato bin nan su ta dubar su wannan isnadin al-Imam az-Zahabi ya rawanta shi malam yace akhbarana Ahmad ibn Sayyar al-Marwazi Malam Ahmad ibn Sayyar al-Marwazi Abu Ayyub abin nan Abul Hasan Ahmad ibn Sayyar ibn Ayyub al-Marwazi Abul Hasan wanda ya rushe ka ta 268 Imam An-Nasa'i ka dairuwa daga gare shi Wannan malamin Imam al-Bukhari ne amma bai yi riwaya daga gare shi ba a cikin as-sahih sai dai an ga wani isnadi da Bukhari yake cewa haddathana Ahmad an Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddimi sai wasu suka ce kamar imam zabi kenan suka ce suna ganin wannan shine inji imam zabi da ibnu hajar suka ce to suna ganin wannan ahmad ibnu sayyar din nan ne shi ake tsammani bukhari ya faɗe shi bai faɗi sunan baban shi ba shine ya shigar da mazhabin al-imam shafi'i kasar khurasana gaba ɗayanta ya koyi shi a gurin arrabe ɗalibi imam shafi'i din nan shi kuma ya ce haddasa ibrahim ibn muhammad ya'ani aba ishaq ash-shafi'i daga Ibrahim dan Muhammad baban Ishaq Shafi'i qala haddathani qala sami'tu jaddi min qibali ummi naji kakana ta bangaren mahaifiyata shine Muhammad ibn Ali ibn Shafi'i din can qala akhbarani Abdullah ibn Ali shi kuma Abdullah dan Ali din annahu laqiya Amr ibn Abi Uhayha al-Julah ya gamu da Amr dan Abi Uhayha al-Julah fasa'alahu sai ya tambaye shi ya ce mashi hal sami ita fi itiyanil mar'ati fi duburi ha shay'an Allah shi kafa ta malam ya tambayi wannan sabi ko ka ji wani hadisi game da hukuncin zakkewa mace ta duburarta fa qala sai ya ce ashhadu la sami'tu khuzaimah ibn thabit yaqulu yace lalle na shaida wallahi naji khuzaima yana cewa inna inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah yace inna allaha yanhaakum an ta'tun nisaa fi adbarihin Allah ya hana ku ku zake wa mata ta dubar su qala haddathana al-abbas ibn muhammad ad-duri qala haddathana yunus ibn muhammad qala haddathana muhammad ibn ali ibn shafi ibn sa'ib qala haddathani abdullah an an amr ibn uhayha al-ansari qala lahu akhbarani amta Allah akhbirni amta Allah bika anil mar'ati tu'ta fi duburiha hal indaka minhu khabar wannan riwaya daga al-Abbas ibn Muhammad ad-Duri wani babban malami daga cikin ɗaliban al-Imam Yahya ibn Ma'in da Ahmad ibn Hanbal ana mishi lakabi da akan kira shi da suna Abbasu Niduriyu Abbas ibn Muhammad ibn Hatim al-Baghdadi Abul Fadli yana da riwaya a cikin al-Kutubul Arba'a ya rusika ta 271 idan addur da ake cewa nisba ce kala daban-daban kamar yadda imamun nawai ya faɗa a cikin tazibul asma'i wal lugat akwai da ake ce musu addur nisba ila bai'id dar mai sai da gidaje akwai da ake ce mishi adduri ya zama duri din sunan anguwa ce wata mahalla ce a Baghdad to shine kaman wannan kuma adduri zaka ga sunan wani ƙauye ne shi wannan Abbas da shi da Hafsu mai kira da ake ce Hafsu Duri to shi Hafsu Duri sunan ƙauyen su ne Dur din shi kuma wannan Abbas sunan anguwa ne da ya zauna a Baghdad ita ce Dur sai ake ce mishi Hafsu Duriyu a yana daga cikin malamai da da suke shan abin maye da ta'awili ya kasance ko a majalisin sa yana ajewa yana sha an ba da labarin wata kissa da ta faru da shi kamar yadda kamar yadda shi nau ya kawo a cikin tarihul asma'i wal lugat wata rana yana zaune a majalisin sa yana karantawa ga kuma wani koko ko wani kwano na na nabiz mai bugawa yana sha sai wani matashin saurayi ya zo ce algabata mala ya sheikh ma hukumun nabi mai hukuncin nabi allazi yuskiru mai bugarwa sai ya ce halal sai ya ce halalun ya ce na'am halalun sai ya ce kafiruhu am qaliluhu Allah ga ta malam dan kadan ne halas ko mai yawa sai yace bal qalilu yace to kadan din ne dai mai ya halasta amma banda mai yawa sai yace yace haba malam duk abin da za a ce kadan din shi ya halasta amma kuma mai yawa ya haramta yana ba alkhairi bane da alkhairi duk sanda ya karu yawan alkhairin zai karu sai ya gyada kai ya shiru aka ce daga nan bai ƙara sha ba sai ya tuba ya gane lalle akan kuskure yake wannan matashi ya taimake shi da wannan tambaya ya gane dan abu alkhairi ne karo shi ma alkhairi amma ba alkhairi bane shi za a ce ya karu akwai matsala to sai dai na sha Allah ya gafarta mishi dama akwai wasu malamai wanda an shayi magana akan su mutum musamman mutanen kasar Kufa wanda suke da wannan matsala Allah ya gafarta musu shine mai wannan riwaya da ya koyar da Imam Nasa'i a nan wajen yace haddasa Yunus ibn Muhammad shine al-mu'addib kenan قال حدثنا محمد بن علي بن الشافعي ابن السائب shine da wancan da aka ji قال حدثني عبد الله shine asalin wanda yake magana kan shi Abdullah ibn Sa'ib din an Amr ibn Uhayha al-Ansari daga wannan sahabi qala lahu yace masa am akhbirni ka bani labari am ta Allahu bika Allah ubangiji ya sa ka samu abinda za a ji dadin ka Allah ya kiyaye ka anil mar'ati ka bani labari game da mace tu'ta fi duburiha mijinta ya zakke mata ta dubura hal indaka minhu khabaru ko akwai wani hadisi game da haka qala yace na'am kwarai akwai hadisi ashhadu na shaida cewa la sami'tu khuzaimah ibn thabit wallahi naji khuzaima dan thabit yana cewa ya kula yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inna allaha yanhaakum an ta'tul nisaa fi adbarihinna lalle Allah subhanahu wataala ya hana ku zakkewa mata ta dubarsu qala akhbarana muhammad ibn bashar wannan kuma daga muhammad ibn bashar ibn usman al-baghdadi bundarul hadith da ake cewa kenan mun ji shi a baya ya rusika ta 252 daga cikin zal jama'a babban malami ne cikin malaman hadisi qala akhbarana abdurrahman ibn mahdi kenan ibn hassan al-ambari shine malamin sa qala dasana sufyan an abdullah ibn shaddad al-a'raj ibn ibn al-hadi kenan wanda mun ta jin shi abdullah dan shaddad al-a'raj wanda uwarsa ita ce abin nan salma bintu umayyis al-khaf'aniya matar matar da hamza dan abdul muttalib da aka kashe shi a badar suriya udu ta yi masa takaba kenan bayan rasuwar shi da ta kaba da ta gama mai sai ta auri mahaifin shi wannan ta auri shaddad al'araj shaddad ibn al-had al'araj sai ta haifa mashi wannan din shine abdullahi ibn shaddad da wasu ƴaƴan daban shi ma yace ar-rajulin to kaga wannan mubhami ne kenan an khuzaimah ibn thabit an annabi sallallahu alaihi wasallama fi itiyani qala itiyanu nisa'i fi adbarihinna haramun zakewa mata ta dubar su haramun ne to anan kasa yayi wani ta'aliki da nake so in karanta mana shi saboda yana da muhimmanci gashi inda malai yake cewa yace inna itiyanan nisa'i fi adbarihinna haramun bi nasil qur'an zakewa mace ta dubura haramun ne alqur'ani ya nassanta bal huwa min al-kaba'iril muharrama hasali ma babban zunubi ne da Allah ya haramta kama fi ba'd al-ahadith kama yadda zo a cikin wasu hadisi fa fil jalalaini fil jalalaini a cikin tafsirin jalalaini inda qaulihi ta'ala wajen fassara fadin Allah a cikin al-baqara nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna shi'tum matan ku gonakin ku ne ku zo gonakin ku ta inda kuke so sai ya fassara yace ai mahallu zar'ikumul walad ku zo musu ta wurin da za ku tsira da fa'atu harthakum ku zo matanku ai mahallahu ku zakke ma wannan wurin wa huwa alqublu shine gaba anna kaifa shi'tum wato diyyar da kuka so min qiyamin ko a tsaye wa qu'udin ko a zaune wa tija'in ko a kwance wa ikbalin ko ta gaba wa idbarin ko ta baya wa nazala wannan aya ta sauka ne raddan liqaulil yahudi dan mai da martani ga maganar yahudawa cewa man atamra atahu fi qubliha ay min jihati duburiha ja alwaladu ahwal yahudawa ne suke da aqida cewa wanda ya zake matan shi sadda ta kubulinta amma ya zake mata ta bangaren bayan jikinta don an samu ciki dan zai zama mai harar garki ma da yace min tafsirin jalalaini a juz'i na 1 shafi na 47 shine Allah ya saukar da wannan aya kareta su fa qawluhu raddan li qawli alyahud ila akhirih ila akhir kalamihi yushiru ila ma rawahu al-bukhari wa muslimin wa muslimun an jabirin radiyallahu anhu qala yana ishara zuwa ga abinda Jabir ya ruwaito wanda Bukhari da Muslim suka fitar Jabir yace kanatil yahudu taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'a alwaladu ahwala idan ya sadda ita ta bangaren baya dan zai zo da jirkatan ido fa nazalat sai Allah ya saukar da nisa'ukum harthul lakum alaya warawa al-hakimu an ibn abbas qala inna hadha al-hayy min quraish ya ce kaga waɗannan shawa kanu ya tazawwajuna nisa'a sun kasance suna auren mata wa ya talazzazuna bihinna suna jin daɗi da matan muqbilatin wa mudbiratin ta gaba da kuma su dake musu ta ɓangaren bayan jikinsu falamma qadimul madinata da suka zo madina tazawwaju min al-ansari suka auri 'ya'ya cikin ansarawa fa zahabu liyaf'alu bihinna kama kanu yaf'aluna bi makkata sai suka so su aikata irin yadda suka saba a makka fa'ankar na zalika matan madina suka ce ba su san wannan ba waƙulna suka ce ha zalam ya kun nu'uta alaihi mu ba mu saba da irin wannan tarayya ba fantashar alhadisu sai wannan labari ya yaɗo hattanta ha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah ya ji labari fa anzalallahu ta'ala fi zalika nisa'ukum harfun lakum al-aya aka saka da wannan aya fa hadha wa hadha fa inna asbab nuzul al-ayati التي ذكرها أهل التفسير لا يفهم منها جواب اتيان المرأة في الدبر waɗannan labarai da malaman tafsiri suka ambata game da sabon soka wannan aya to ba sa nuni zuwa ga halaccin saduwa da masu tudubarta bal hiya musarriha bi aksi zalika hasali ma labaran suna faɗan magana ƙarar ta saba wannan ne kama huwa wabih kamar yadda yake a fili ƙarara to ya gama da wannan zikirul ikhtilafi ala abdullahi ibn ali ibn sa'ib sai zake cewa zikiru hadisi ali abdullahi ibn amrin fi ambatan hadisin abdullahi dan amr dan as game da wannan mas'ala har ila yau قال اخبرنا عبد الله بن الحيثم ابن عثمان قال حدثنا يحيى ابن كثير ابو غسان قال حدثنا زائده ابن ابي الرقاد الصيرفي عن عامر الأحول عن أمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتي امرأته في دبرها فقال تلك اللؤية الصغرى قال لنا أبو عبد الرحمن زائدة لا أدري ما هو هو مجهول wa hadith wa wajadtu fi mawdhi'in akhar asimin al-asiman al-ahwal wannan riwaya al-Imam an-Nasa'i ya karbo ta daga malam Abdullah ibn al-Haytham ibn Uthman al-Ambari Abu Muhammad wanda shi Nasa'i kadai ya riwaya daga shi ga ashabul kutubul sitta shi kuma ce daga Yahya ibn Kathir ibn Dirham al-Ambari wanda yana daga cikin rijalul jama'a ya rusu shekara ta 206 ana mashi alkuya da Abu Ghassan shi kuma yace haddathana Zaida Zaida ibn Abi Ruqad as-Sirati al-Bahili Abu Mu'ad ya rasu shekara ta 230 ko ya dan jirama bai mutu da wuri ba shi kuma yace daga Amir al-Ahwal Amir ibn Abdul Wahid al-Basri al-Ahwal daga Amr ibn Shu'aib Amr ibn Shu'aib daga baban shi wato Shu'aibu dan Muhammad dan Abdullahi dan Amr dan As shi gona kakan shi Amru Abdullahi dan Amr dan As anna rajulan sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anir rajuli game da hukuncin mutumin da ya ati imra'atahu ya zake wa matarsa fi duburiha ta duburata faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai tilka wannan shine alludiyatu sughra wato luwaɗi ne kankani luwaɗi babba shine zake ma duburan namiji to luwaɗi karami shine zake ma duburan mata aure mutum ya zake ma duburan mata aure to duk da ta halasta gare shi amma ba ta nan ta halasta gare shi to wannan shine karamin aikin mutanen ludu mummuna aiki qala lana abu abdurrahman mai riwaya wannan littafi yace baban abdurrahman shine nasai din kenan yace mana za'idatu wannan za'ida ibnu abir ruqat al-bahili abu mu'adh yace la adri ma huwa ni ban san shi ba huwa majhul an san sunan shi kawai amma ba a san meye halin shi ba su waye daliban shi da haka wannan isnadi ne wanda yake yana da matsala a cikin sa al-imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-mujamul awsat haka nan bayaki a cikin as-sunan da tayarisi a cikin nashi musnadin shi wannan yace shi kuma za'ida daga amirun al'ahwal mun ji da sauransu sai ce wa wajattu fi mawdi'in akhara asiman al'ahwal a wani waje maimakon amira nil ahwal sai na samu an ce asima nil ahwal haka yace haka ya samu a wani wuri daga cikin wato wurare waɗanda ya duba wato cikin wata nuska daga cikin nuskoki kenan wannan yana da ƙarin bayani a nan cewa wato yin haka kwatankwacin aikin masu al'ummar lutse ne masu zakewa maza amma ƙaramin da aka shi ma zunubi ne kwatankwacin wancan sai dai bai kai shi ba ta fuskar girman ɓarnar shi قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا حمام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم daga malam Muhammad ibn al-Musanna al-Ambari az-Zaminu wanda yake lakabi da Zamin Zamin ana nufin wato wanda yake da cuta da ta nace mishi inda wani babban dalibin shi yace shi in ya kira shi baya ce mishi az-Zamin sai aka ce me yasa baka ce mishi az-Zamin yace lam arahu zaminan ni ban san shi wata cuta da ta nace mishi wannan ya zauna da shi ne wata kila san da yake lafiya lo amma lalle ya tabbata a tarihi cewa ya yi wata cuta da ta nace mashi irin cuta mutum ya zama yana da abin da bature yake ce ma terminal disease to shi ne yake ce ma adda'u zamin ko almuzmin to wanda yake shi ko sai a ce mashi azzamin ko azzamin to wannan malam haka yake mashi lakabi in kun tuna a baya mun ga hadisin shi Muhammad ibn al-Musanna al-Ambari Allah ya gafarta mashi daga cikin dalil jama'a shi kuma ce daga Abdurrahman ibn Mahdi kenan babban malamin nan shi kuma ce daga hammam ibnu yahya al-awadi hammam ibnu yahya al-awadi daga cikin zal jama'a yar shekara ta 63 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace hammam yace daga an qatada daga qatada ibnu da'amat as-sadusi yace an amr ibnu shu'aib daga amr dan shu'aib an abihi daga baban shi shu'aib dan muhammad daga kakan shi wato Abdullahi ɗan Amru ɗan As. Wala ɗan ɗan As yake cewa, anin Nabi sallallahu Alaihi wa ala Alihi sallama, daga manzala sallallahu Alaihi sallama ya ce, hiyar lutiya as-sowara, saduwa da mace ta dubararta shine ludiya wato aikin mutanen ludu kankani qala akhbarana muhammad ibn al-musanna sai ce muhammad musanna ya ba mu labari hadathana abdurrahman shi ibn mahdi an sufyan an al-a'raj an amr ibn sha'ib an abdullah ibn amr bimithlihi ya sace kawo isnadi irin wancan wanda al-a'raj ne ke riwaya anan maimakon ainihin wato qatada a'raj shine mai riwaya maimakon qatada sai malam ya ci gaba da cewa qala akhbarana ahmad ibn sulaiman qala hadathana muhammad ibn bishr qala hadathana sufyan an humayd al-a'raj an amr ibn shu'aib an an abdullah ibn amr qala ayyuna qala ityanul nisa'i fi adbarihinna al-dutiyatu as-sughra wannan isnadin shi kuma malam ya ce daga Ahmad ibn Sulaiman Abul Husain Ruhawi wanda rasuwarsa shekara ta biyu ne da 61 Imam Nasa'i daga cikin ashabul kutubu sita ne kadai ya ruwaito hadisin sa shi kuma yace daga malam Muhammad dan Bishir al-Aslami shi kuma yace daga Sufyan shi kuma yace daga Humayd ibn Qais al-Muqri al-makki al-a'raj daga cikin rijalul jama'a shi kuma daga amr dan shu'aibu an abi ajadi da isnadin ne qala yace itiyanul nisa'i fi adbarihinna yanzu magana shi ce shi abdullahi dan dan as bai dangata ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatawarsa ce yace itiyanul mar'ati fi adbarihinna zakkewa mata ta duburarsu al-lutiyatu sawara wannan shine aikin mutanen ludu kankan قال أخبرني زكريا ابن يحيى قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو هلال عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب قال wannan isnadin shi kuma daga malam zakariya ibnu yahya khayyatus sunna mun karanta hadisin shi a baya shi kuma yace daga shayban ibnu farrukh abu muhammad limam muslim da abu dawud da nasai sun fitar da hadisin sa ya rushe ka ta 235 shi kuma ce daga abu hilal muhammad ibn salim al-murabisi al-abba'if wanda shi kuma ya hadisi a cikin al-kutubul arba'a da kuma bukhari ta alikan ya rasu kasa 167 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ce daga matsar al-warraq matsar ibn ahman maula alba as-sulami wannan mutum ne wanda yake ya shahara da rauni duk da yake muslim ya fitar da hadisin sa musu ya fitar da hadisin shi ta an ce ta hanyar mukara amma dai yana da yana da hadisi a cikin sayo muslim yana da yana da kuma wato ƙwarewa wajen karanta da alkur'ani mai girma da zantuka da malamai suka yi akan shi to wannan shine matsar alwarraq kenan an amr ibn shu'aib daga amr dan shu'aib kala amr dan shu'aib yake cewa tilkal lutiyatu sughra an tambaye shi ce wannan shine aikin mutanen lutu dan kankanin to wannan kenan babi da ya magana akan wannan isnadi daga Abdullahi as mun lura ya kawo hadisi guda hudu duka sa take ga Abdullahi dan Amr dan As ta hanyar ko dai Amirun al-Ahwal dukkanin tarjuma ce ta Amr dan Shabi Abi an tabi Amirun Ahwal da kuma Hammam ibn Yahya da kuma Muhammad da kuma binna Muhammad al-Araj Muhammad ibn Qais al-Araj da kuma wato matsarin warraq ta hanyar Hilal duka dai ga sunan wato isnadoji ne waɗanda suke tabbatattu suka zo da wannan riwaya sai mu je gaba da malai yake cewa babu zikiru hadith ibn Abbas fi bayani akan ambatan hadisi Abdullahi dan Abbas fihi game da wannan babi na batu akan hukuncin zakewa mata ta dubarsu wa ikhtilafu alfadhin naqilina alai da kuma sabanin lafuzan masu ciro riwayar daga gare shi shi al-Imam an-Nasa'i wannan ita ce al'ada shi da muka lura yana yawan kawo hadisi ko da ya maimaita shi musamman kuma asalin cikin as-Sunan al-Kubra din da haka kar mu kosa yana ta kawo mana ne dan mu san hanyoyin mu kuma gane su qala akhbarana abdullah ibn sa'id al-ashaj qala hadathana abu khalid an ad-dhahhak an usman an makhrama ibn sulaiman an quraib an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace akhbarana abdullah ibn sa'id al-ashaj abu sa'id kenan abdullah ibn sa'id ibn husayn al-kindi al-ashaj shi kuma yace hadathana khalid khalid wa kenan shine khalid ibn sulaiman ibn hayyan al-ahmar shi kuma yace an ad-dahhak wato dahhak ibn usman al-khuzai kenan wanda yana da hadisi a cikin al-kutubul arba'a da kuma muslim jarus shika ta ɗaya. da hamsin da uku bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga Makhrama ibn Sulaiman al-Asadi wanda shi kuma rasuwarsa shekara 30 bayan hijira an Quraib daga Quraib ibn Abi Sulaim maula ibn Abbas kenan Quraib mashahurin malamin nan shine yake cewa an ibn Abbas ibn Abbas ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan ata a umra'atin fi duburiha Allah ba zai taba kallon mutumin da ya zakewa mace ta duburarta ba ko mutumin da ya zakewa namiji dan uwan shi Allah baya karan man rajulan ata rajulin ata rajulan mutumin da ya zakewa namiji aw imra'atan ko mutumin da ya zakewa mace min dubu fi duburiha ta duburarta wannan mummunan alkaba'i قال أخبرنا حناد ابن السري عن وكيع عن الضحاك عن عثمان ابن عثمان عن مخرمة ابن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال أنا لا يودك حناد ابن السري ما لم يسأل إمام ترمذي كنا حماد ابن السري ابن مصعب الداري حناد ابن السري يرسل كاتب ريبيوني دا أربعين دا أكو باين هجر منزع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga alwaki ibn al-jarrah babban malami Allah ya gafarta mishi shi kuma ce daga dahaq ibn usman shi kuma yace daga makhrama ibn sulaiman shine mai wannan isnadi an qurayb daga qurayb an ibn abbas daga ibn abbas qala ibn abbas aka ce yace la yanzuru Allah yawm al-qiyamati ila rajulin atamra atabahimatan aw imra'atan fi duburiha ana al-qiyama Allah babu ruwan shi da mutumin da ya sadu da dabba saboda jarraba mutum ya sani da akuya ko saniya ko tinkiya ko raƙuma ko jaka ko dan saboda tsaba ragen tsafi da aka hada mishi wannan ba karaman mummunan tunani bane to annabi ya ce ba ruwan shi da wannan Allah ba zai kalli wannan mutumin ba Allah ka tsare mu da kuma awimra'atan min fi duburiha haka nan mutumin da ya sani da ya mace ta dubararsa ta dubararta ita ma shi ma Allah ba zai kalli shi قال أخبرنا الربيع ابن سليمان ابن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم آه قال أخبره قال أخبرنا بكر بن مطر بن مدر أن يزيد بن عبد الله أن عثمان بن كعب القردي أن محمد بن كعب القردي أن رجلا سأله عن المرأة تؤتى في دبرها فقال محمد إن الله إن ابن عباس كان يقول آه استحق اسقي اسقي حرثك من حيث نبات من حيث نباتي yace daga Arabi ibn Sulaiman al-Muradi Rabi wato babu malami daga cikin malaman makarantar Imam Shafi'i din nan shi kuma yace haddathana Abdullah ibn Abdul Hakam qala akhbarana Bakr ibn Mudar Bakr ibn Mudar ibn Muhammad ibn Hakim al-Misri ya ba mu labari qala haddathana an Yazid ibn Abdullah daga zai dan Abdullah an Usman ibn Ka'ab daga Usman dan Ka'ab al-Qurazi an Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi daga Muhammad dan Ka'ab al-Qurazi anna rajulan yace wani mutum sa'alahu anil mar'ati tu'ta fi duburiha ya tambaye shi game da mace a zakke mata dubura fa qala Muhammad sai Muhammad yace inna Allah inna ibn Abbas inna Abdullah ibn Abbas kana yaqulu lalle Abdullahi dan Abbas ya kasance yana cewa yana bada fita yana cewa iski harsaka min haisu nabati ka shayar da nomanka da kai ta wurin da akwai yabanya za ta da shi wato wannan mani da zaka sayar da matar shine yabanya da zai tsirar da abin da yake cikin cikinta da haka karka je ka saka maniyinka a waje can daban inda bai da amfani kamar dubura da قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبي قال سئل رسول سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال ذاك ذلك كفر wannan riwaya kuma har ila yau daga malam abubakar ibn ali ibn muhammad ibn ali ibn hussein at-tinisi shi kuma yace daga yaqub ibn ibrahima ibn kathir ad-dimashqi kenan shi kuma yace daga abu usama shine hammad ibn usama ibn zaid daya daga cikin manyan malamai shi kuma yace daga abdullah dan mubarak shaykhul islam shi kuma ce daga ma'amar ibn rashid sana'ani wanda ya shekara ɗari uku da ainihin wato bakwai a ma'amar ibn rashid a ɗari da hamsin da bakwai an ibn tawus daga ibn tawus an abihi daga tawus ɗin kenan ƙala ya ce su ila ibn abbasin anin rajuli ya a tilmar a tafi duburiha an tambayi ibn abbasin game da hukuncin miji ya zake wa mata ta dubura Kala ya ce, Zalikal kufur, wannan ai halaka ce, kafirci ne ba musulunci ba, ba daidai ba ne mutum ya zakewa ainihin mace ta dubaranta. Kala akbarana Muhammad ibn al-Musanna, an Abdurrahman, kala haddasani Ibrahim ibn Nafi'in, an ibn Tawusin, an abihi kala, har ila yau dai sake ansuwa daga Muhammad ibn al-Musanna, al'ambari daga Abdurrahman ibn Mahdi, daga Ibrahim ibn Nafi' daga ibn Tawus daga babansa Tawus fi rajuli game da mutumin da a ya'til mar'ata fi duburiha yake saduwa da mata ta, ta ainihin wato a dubarata annahu kana yunziruhu bi manzilati al-haram cewa shi yana kirga wannan a matsayin abin da ya haramta a gurin shi wannan abu ne da ya haramta bai halasta ba a wurinsa قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مسلم عن أمر عن قتادة إن دوت إسنادني قال سألت طاووسا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال تلك كفرت yace wannan kafirci ne wato khurujin ne alal milla wato butulcewa addini ne ba wai ridda ba qala akhbarana muhammad ibrahim ibn muhammad ibn hamza qala hadathana abda muhammadu ابن أحمد ابن المؤمل مؤمل وحدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال وأنا سكتي حدثنا محمد بن عثمان ابن كرامة قال حدثنا خالد ابن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر نمر عن عطاء لقى عطاء وأن الرواية تناسك البخاري عن أبي هريرة daga Abu Hurairah radiyallahu anhu kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace lalle manzon Allah yace inna Allah azza wa jalla qala lalle Allah yana cewa man azali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya cutar da wani masoyina to ina ce mishi yafto mi yaki wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in afdala min ada'i maftaratuhu alayhi babu abinda bawa zai ya kusance ni fiye da yayi abinda na dora mishi na farilla tauhidi da sallah da azumi da sauransu annabi yace Allah yace wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana ainihin wato kaunata yana yi mini nafila har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na kaunaci bawa na inji Allah sai na zama yana ji ne da jina wa basiruhu alladhi yubsiru bi ya zama yana gani ne da gani na wa yada hullati yabshu biha ya zama ni ne hannun shi da yake kai a danka da shi wa rijlu hullati yamshi biha ya zama yana ni ne kafarsa fala in sa'alani indi a'taitu inda ya roke na abinda nake da shi a hannu to zan bashi wala in wa inista wa inista adani la u'idannu la a'idannu idan kuma ya roƙe ni tsare shi zan tsare shi kuma razattu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsin an nafsil mu'min yakrahu al-mauta wa akrahu isa'atahu aw masa'atahu yace babu abin da ke sa ni nayi kamar in yi ko ka in yi ko ka in ji Allah subhanahu wataala fiye da dan raukan mutum mumini wanda wannan mutum mumini yana kin mutuwa ni kuma bana so na bata mishi wannan mutum musulmi kin mutuwa dabi'a ce ga ta mumini wannan hadisi malamai sun laluba sun laluba ana ta tunanin me yasa malam na sai ya kawo sharan don bai dace da abin da ake tattaunawa ba a kai da haka ana ganin kamun wani abu ne faru na kuskure wajen canza hadisi ko sashi inda ya kamata aka samu wannan to kuma tunda haka yi kayan shi ba za a cire mishi ba Allah ya gafarta mishi babu zikiri a hadithu Umar ibn al-Khattab fi zalika ambatan hadisin Umar dan Khattab game da wannan game da wannan masala qala akhbarana Sa'id ibn Yaqub at-Talikani قال حدثنا عثمان بن اليماني عن زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الحاد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أدباره يسألك كربوا دقم سعيد ابن يعقوب الطالقاني wanda su ka ta 244 Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi su fita da hadisin sa shi kuma yace daga Usman ibn al-Yaman al-Lu'lu'i wanda Nasa'i kada fita da hadisin sa shi kuma yace daga Zam'a ibn Salih al-Jundi wanda mutum ne mai rauni Imam Ahmad ya rauna tashi da yake Imam Muslim ya fita da hadisin sa da Tirmidhi da Nasa'i da ainihin wato Ibn Majah shi kuma yace an ibn Tawus daga Abdullahi dan Tawus da muka ji a wancan isnadi shi kuma ce an ibn al-Had an an Umar ibn Khattab daga Umar dan Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Umar dan Khattab yace annabi yace la ta'tun nisa fi adbari na kar ku dinga zakiwa mata ta dubara su qala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim shine al-Hamdani qala akhbarana Yazid ibn Abi Hakim ibn Yazid al-Adani Abu Na'ila rasu shekata 223 an zam'a ibn salih an amr ibn dinar an qawus daga amr dan dinar an qawus daga qawus an abdullahi ibn al-hadi daga dan al-hadi kala yace kala umar umar yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa ista istahyu min Allah ku dinga jin kunya Allah mana fa inna allaha domin shi Allah la yastahi min alhaqi baya jin kunyar gaskiya la ta'atun nisaa fi adbarihin kar ku zo mata ta dubura su kuma ina mata wannan hadisin bukhari ya fitar da shi wannan a'a wannan riwaya ibn majah ce da ibn abi shayba da imam at-tabarani da bayhaqi a cikin as-sunan al-kabir ina ganin bari mu saurara anan sai Allah ya mu darasi na gaba sai mu tashi kitab fikiru الاختلاف اختلاف الألفاظ اختلاف الألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك عين دي مغانا شيء أكن wannan hadisan la yamur Allah ila rajulin ila rajulin atal atal mar'ata min qibal duburiha shi din ne ne kuma sai sake ambatan wata riwaya ila yau ta Ali ibn Qalq ya dinga ambatan su kuma wata a karatun da zamu har na gaba insha Allah zamu saurara anan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh